amma shekarar ta ashirin da ɗaya malamai suka ce haka yake ai daman mace tana iya tabbalaga da shekara tara abinda malamai suka iyakance na in mace ta ga jini ga jikinta za a ce wannan jini na al'ada ne ko kuma wata rashin lafiya ce gare ta suka ce shekara tara kadai ƙasa ga tara ko ba al'ada ba ce amma daga shekara tara in mace ta al'ada kenan ta girma mace nan aka mata aure za ta iya ɗaukar ciki cikin wata tara ta haife shi kenan shekara goma ta gama haihuwa ita ma ɗiyarta in ta shekara tara za a iya mata aure ita ma ta ɗauki ciki shekara tara wata tara ta haife wannan cikin in aka lissafa za ka ga cikin shekara ashirin shekara ashirin da ɗaya ta hai ita mata ta haihu yadda ta haihu kinan don haka alibabu shafi'i ya ce ya ga kaka da shekara ashirin da ɗaya in aka faɗa a garin sai ka ce ƙarya ce to mutane sun sha bamban wajen girmansu don haka abdullahi ibn amr ibn al-as tsakanin shi da baban shi shekara sha biyu ne kenan in muka ɗauki wata tara na ciki da aka ɗauka nashi kenan da shekara sha ɗaya ya balaga a garinku yaro yana balaga da shekara sha ɗaya ne namiji ba a samun haka to don haka ba dukkan abin da ka gani bai yiwuwa garinku ba ne bai yiwuwa a wani wuri abdullahi ibn amr ibn al-as ya rasu a misra hijira annabi sallallahu alaihi wasallama tana 65 shi ke rawaito mu wannan hadithi daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda ya bayyana alamomi wanda ake gane mutum munafiki ya ce abubuwa guda hudu alama ce ta madafiki in suka tattaru ga mutum zai yi magana ya karya ya yi alkawari ya saba a yi yardedeniya da shi ya yi yaudara a bashi amana ya ci rigima ta haɗa ku da shi ya yi rishin mutunci ya yi rishin kirki to duk wanda wannan ya haɗu da shi to munafiki ne tsantsa sai dai in ya bar irin wannan ɗabi'u in kuma ya zama na an kalle shi sai aka same shi makaryaci amma sauran ɗabi'u baya da su ko kuma aka yi alkawari da shi ya sa ko kuma maciyi amana ne amma sauran ɗabi'u bai da su to wannan yana da ɗabi'u daga cikin ɗabi'u na munafukai menene bari mu fara da tahrir al-lughawi an ce arba'un anan akwai abin da aka shafe ai arba'u khisalin ɗabi'u guda hudu sai aka shafe wannan khisalin dan an riga an san menene duk wanda ke da su kana munafiqan me ake ce mu annifa munafici aslin nafaqa nafaq kun san dila ko dila sarkin wayo in zai yi rami yana yin rami da ƙofa biyu ne don in an biyo shi ta nan ya fice ta nan akwai ƙwaro ko ba dilan ba wanda yake yana yin rami biyu ne rami sai mai ƙofa biyu zai shiga ta nan in ka bi shi ta nan daman akwai kofa wadda bai barta buɗe ba in ya bi ta nan ya bi ta nan ya wuce to shi ne ake cewa nafaq a yanzu akwai jirgin hanya ta jirgin ƙasa wadda take bi ta ƙarƙashin ƙasa wanda ya je wasu ƙasashe zai ga haka to wannan ana ce mashi nafaq saboda a zahiri za ka gaba komi to kuma a haƙiƙa akwai wani abu to don haka dukkan wanda zahirin shi yake shan bambam da abin da zuciya shi ta kunsa to wannan ɗabi'a ita ce ake ce ma'annifa kafiti zai zo da wannan fuska ya kuma jima wani da wata fuska ta daban ba komi ke kawo shi ba sai rauni mutum wanda yake jarumi ba ka gani shi munafiki a'a abinda ke cikin ran shi zaka ga shi ko ga fuskar shi ko a bakin shi ba ka burge ni zaka ga alamar ba ka burge ni banyi da kai zaka ga alamar banyi da kai ko in faɗa ma amma in nuna maka ina yi da kai alhali ba ni da kai in nuna muna tare da kai alhali ba mu tare da kai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sharrun mutane shine mutum mai fuska biyu ya zo ma wannan da wata fuska ya je ma wancan da wata fuska amma mutum wanda yake sadauki bayyin munafici don haka munafici rauni ne daga zuci wanda rauninka ya sa ba ka iya fiddo abinda kake kunsa a zuciyarka don haka munafiki yake da wuyar sha'ani don zai zo maka da wata fuska kuma abinda ya kunsa daban don haka allah maɗaukakin sarki da yi magana akan kafirai sai yi magana akan kafirai da ‘yan ayoyi daban buɗe karatu na alƙur'ani a cikin suratul bakara da ya fara magana akan munafikai sai da ya yi wajen aya sha uku yana magana a kansu saboda ga su ta ana tare da su ha Allah ya ce ba annabi ma wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamu in ka gane su su munafikai kamar su da kyan kayansu da kamar mutanen kirki sai ta burge ka wa in ya ƙulu ta liqaulihim in kuma suna magana saboda daɗin baki kai annabi kanka kana karkata zuwa maganarsu wannan su ne munafikai za su lallaɓo kaga mutum yana shige maka ka yi tsammanin ƙaunarka yake munafiki ne ka ga mutum yana shigo ka ashe labarin ka yake nema wa da'ifatun fa idza asabat fursatan qatalat kadhalika wa da'ifatun fa idza asabat fursatan qatalat wai yake sifanta giya yace tana da rauni amma in ta samu dama zai ta yi kisa ka zalika kudratu du'afai haka rauna na ba abin da suke iyawa sai ƴan ƙasa to haka munafikai suke munafici kashi biyu ne akwai munafici wanda mutum zai koya kafirci a zuci ya fiddo musulunci a baki abdullahi ibn ubayy ibn salul ɗaya ne daga cikin munafikai wa idza laqul ladina amanu qalu amanna in suka hadu da masu imani sai su ce sun yi imani wa idza khalu ila shayatinihim in suka kebantu da shaydanun su abokanan lamarin su qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un sai su ce mu muna tare da ku ko munafikai da kuka ji mun ce mun yi imanin nan izgili muke masu wasa da hankalin sahabbai wai suke wasa da hankalin masu imani suke Allah ya ce irin yadda kuke ganin kuna wasa da hankalin sahabban annabi to ku Allah ke wasa da hankalin ababe wanda aka ambata cikin wannan hadisi da riwayoyin shi daban-daban sun kai ababe guda biyar wannan ababe guda biyar sharri ne a samu mutum ya tattara su tare da shi wannan ababe guda biyar a samu mutum ya sifantu da ɗaya daga cikin wannan sifofi mugun abu ne gare shi na farko idan haddata karab in zai yi magana sai ya yi ƙarya ƙarya abu ne wanda yake hanya ce ta wuta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce iyyakum wal kadhib ku yi hankali da ƙarya fa innal kadhiba yahdi ila al fujur ƙarya tana shiryar da mutum zuwa lalacewa wa innal fujura yahdi ila an-nar shi kuma lalaci yana kai mutum ga wuta wala yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allah kadhaba mutum ba zai gushe ba yana yin ƙarya kuma da nufin yin ƙaryan ba zai kushe ba sai an kai an lissafa shi cikin makaryata an rubuta shi wajen Allah cewa wane makaryaci ne ƙarya duk wanda zai iya ƙarya to duk abin da ka sani zai iya yi don haka sauran ɗabi'u wanda suke da yaudara saboda in zai yi yaudara in ya zama nan aka tambaye shi gaskiya zai faɗa yaudara ba za ta yi gare shi ba don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tsananta masahabban shi game da yin ƙarya annabi sallallahu alaihi wa sallama wata yana zaune sai wata mace ke kiran ɗanta irin yayyan da mata suke yi in kana son ka kama yaro in kana son ka anshi wani abu ga yaro sai ka ce zo anshi ko zo in baka yaro yana ganin cewa baban shi ko mahaifiyar shi ba za ta yi karya ba zai zo ne sai a kama shi na farko annabi ce kun ga irin yin haka din nan za a rubuta ma mutum yayi ƙarya baitin yayi ƙarya ya ba ɗan shi darasi na tarbiyya ta aikace na cewa ƙaryan nan abu ne wanda yake yana iya ya fidda ka sai yaro ya tashi ya rinka yin ƙarya dan mawakin larabawa ya ce wayan sha'una shi'ul fitiyanu minna alama kana awwadahu abuhu yaro namu yana tashi ne da abinda mahaifin shi ya tasar da shi akan shi in aka koya mashi gaskiya da gaskiya zai tashi in aka koya mashi ƙarya ko a baki ko kuma a aikace koya mashi ƙarya a baki ko da a zo neman ka ne ka je ka ce ma ɗanka ce ba nan in ma bai da wayo ya je ya ce baba ya ce na ce ki ce ba ni ya fallasa ka in kuma yana da wayo ya ce ba ni daga nan ka ba shi karatu na daban na ya rinka karya ko kuma ya zama da kai da kankan ne za ka yin karya ne ka ce mashi zo an shi ashe ba ba shi za ka yi ba hakan ya faru gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallam mace ta zira ma ɗanta wani abu ta ce zo an shi ya ce me kike nufin bashi ta ce uridu an utiyahu tamran ina son in bashi dabino ne annabi ya ce wallahi lahu an tudihi musibat ki ce zo in ba ka kadai ta ganin ya rabe ba annabi ya ce sai an rubuta maki ƙarya don haka ƙarya ba abu ne na ɗabi'u na mutanen kirki ba don haka shari'ar musulunci ta haramta ƙarya ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah ku zamo daga cikin waɗanda suke da gaskiya daga inda aka ce ka zamo cikin waɗanda suke da gaskiya kenan an hana ka ka zamo cikin makaryata dan ƙarya abu ne wanda yake ba mai kyau ba kuma ɗaya ne daga cikin ababe wanda suke zidda darajar mutum in kana son mutane su ɗauke ka ba bakin komi ba rinka yin ƙarya ka faɗi abu a tabbatar da ba shi ba ne a yau a ƙara faɗa wani lokaci a tabbatar da ƙarya kake shi ke nan darajar ka ta zube a wajen mutane wanda zai sa wata rana ko gaskiyar ka yi mutane za su ce ƙarya kake yi ƙarya asalinta haramun ce fala'anatullahi alal kadibin an yi tsinuwa a kanta kuma ƙarya tana ɗaya daga cikin manya-manyan laifuka min ka ba irin zunuba tana daga cikin laifuka wanda suke manya amma in muka zo muka kasa menene yasa aka hana ƙarya kuma menene wani lokaci ƙarya za ta iya kawowa to sai mu ga ƙarya za ta iya ɗaukan hukunce-hukunce na fikhu guda biyar muna da ahkamu at-taklifiyya guda biyar wajen jumhurul usuliyyin al-hukmu wajibun wa mandubun wa ma ubiha wal makruhu ma'a ma hurrima hukunci akwai abin da yake zamuwa tilas ka yi shi ƙaryan nan da ta shahara cewa haramun ce tana daga cikin manya-manyan laifuka to wata rana tana zamuwa wajibi ce a yi ta ta kaka mutum ne ya biyo mutum da bindiga ko da wuka yadda ka ga tsarin karshe da karshe da yadda idan suke ka san wannan mutumin da ta hada in ba cikin gida ya shiga ba in wannan azzalibi ya zo da bindiga ya zo da takobi ya zo ya ce kagawa ne a nan malamai suka ce dole ne kai karya a nan ka ce ban gashi ba saboda karyarka a nan wurin ita za ta tsamo rai na ɗan adam gaskiyarka a nan ita za ta kai ɗan adam ga hallaka malamai suka ce da aka hana ƙarya a larabci ka zi bu ake ce mata kafin zalun ba'un a hausa ƙarya ƙaf ra'ya a larabci ba an haramta ƙarya ba ne saboda kafin da dalun da ba a hausa ba a haramta ƙarya ba don ƙaf da ra da ya me yasa aka haramta ta saboda abin da take kawowa wanda ba mai kyau ba saboda abin da take kunshe da shi na yaudara mutum ya amince maka a zahirin da yake gani gare ka kai kuma zuciyarka ta kunshi mummunan abu game da shi shi yasa aka haramta ƙarya to in ya zama na ka za ba au kadhibun za ta zo da alkhairi za ta kare sharri to anan addinin musulunci bai zamo sandararren addini ba wanda zai ce i ƙarya ko kashe kaza ai wanda zai ce i gaskiya ko kashe kaza ai i ƙarya ko i ƙarya ko da ba komai a i gaskiya ko da za a kashe kala akwai wurin da aka ce ƙaryar nan dole ce kamar wannan sifa da kuka ce akwai wurin da ake son kai iya yin ƙarya saboda an so ka yi amma ba dole ba ne kaji wancan dole ne saboda in ba ka yi ƙaryar da ɗan adam ne za a hallaka ƙaryar ka ita ce za ta tsamo ran ɗan adam duk kuma mutumin da ke iya tsamo ran ɗan adam dole ne ya tsamo shi a nan kuma an so ne ka yi mutane ne guda biyu suke gaba kun san su tare da juna sai kuka ga su wannan ya kalli nan wannan ya kalli nan ba su shiri da juna annabi ya ce a wannan na ita ke sa matsalar da zama ta yi tsawo wani abu zai faru ɗan ƙarami ne ka yi fushi in yi fushi amma me zai sa ka riƙe me zai sa ka riƙe na isa ka isa in dai tunanin kake sai na fara mashi magana to in sha Allah wa haƙ in ƙare da duniya ba ta yi mashi magana ji da kai sai sa abin ƙarami ne shi ma in ya gano cewa a ba na jira yake sai na mai magana to insha Allah sai dai a sa na kabari ba tare da mai magana abun ba komi bane wannan na isa din ita ke sa abin ya ja sai yayi yawa sai ya haifar da wani abu ba wanda ba a tunanin ya kasance to wani lokaci in ka san cewa mutum bai rike tare da an samu matsala amma mutumin nan bakin ka yake ba a zuci bai rike sharri kishiyarka to sai ka ji kana sabkowa sannu-sannu to in yi zama da in ka faɗi cewa na ji wane yana ambata kana alkhairi yana cewa kawai dai ya ga auna abu shi ɗan da ya shiga tsakanin amma kai makamnacin shi ne kuma wallahi ko a zuci bekinka ire-iren wannan ka faɗi abu ne wanda ba a yi shi ba amma sai ya sanya ya zuci wannan wanda za ka faɗa abin da aka yi ɗin gare shi to a nan sai aka ce an halatta a yi ƙarya a nan tsakanin mata da miji ne wanda allah maɗaukakin sarki ya ambaci aure mai sa'ad zalilan alkawari wanda yake mai kauri akwai wani abin da inda zai bayyana ga miji da aure ya gama lalacewa akwai wani abin da inda zai bayyana ga mata aure ya gama lalacewa to a wannan lokacin in ta faɗi abin da ba shi ba ne ko ya faɗi abin da ba shi ba ne ga mata shi wannan an yafe amma da sharaɗin ka a mai da abin al'ada mace ta zama makaryaciya da ta buɗe baki ƙarya za ta mamaje maza suna da kaifin hankali ba mafafalon ba ne in kika yi ɗaya to bance za ki kai ga ƙarya ta uku ba sai miji ya gano ki ana gano ki makaryaciya kuma kin gama zubi ma wannan bawan Allah duk abin da za ki faɗa mashi ko zai zamo cikin shakku to ki mai da kai ga ki abin shakka bai yarda da ke ba duk abin da kika faɗa yana shakka wai da gaske ne ko ko irin halin naki ne gaskiya mace da a ce za a ɗura mata kuɗin duniyan nan ta rasa gaskatawa ta mijinta ta gama asara to don haka akwai wuri wanda yake matsatse wanda aka halitta maki kina iya ke ƙarya kai namiji kanka akwai wuri matsatse wanda aka halitta maka kamar mata ka ƙarya amma ba ko da yaushe ba sai aka yi katari tsohon saurayinki kin fita tafiya ya tsayi da haki kika ki tsayawa irin marasa kunyan nan ne sai ya biyo ki yana maki magana kina son Allah Allah ya tafi ya barki sai aka yi katari ga miji ya ga ku tare da wani namiji yana biye ki baya wane ne wannan in kika ce mashi tsohon saurayinki ne to ina ga daga nan sai dai ke gidanku sai kika ce wallahi wani dan uwa ne kawai ya gane ni dan uwa ne kira nufin na musulunci to irin wannan abu ne wanda musulunci yana sauƙaƙawa wajen sha'ani saboda a nan in kika ce mashi tsohon saurayinki ne to wannan aure ya gama lalacewa kenan lalacewa aure kuma abu ne wanda iblisu ke farin ciki da shi dan in ya aika waɗanda za su lalata ba 'yan adam addini ko ɗabi'u ba wanda yake cewa ka'isa ba wanda yake azama kujera ta girmamawa sai wanda ya raba tsakanin mutum da matar shi kenan addinin musulunci yana son aure in ya kasance ya dore addinin musulunci bai san ɗiya su tarwace to maimakon haka daman addini yana auna tsakanin ɓanna da ɓanna sai ya diba wace ɓanna ta fi yawa tsakaninki in kika ce ɗan uwanki ne shi kuma tsohon saurayinki ne tsakaninki da Allah ne inna Allah ya gafiru zunuba jami'a amma da za ki gaskiya a wannan wuri na farko aurenki ya mutu yayyu kina da ɗabiyar waɗanda za su zuwa zawarci mafiya yawansu ba suna zuwa ne neman aure ba ɗiyawa za ki bar wannan ɗiya wanda za ta zuwa ɗiyan nan naki sai kin ko sun koma gawan bala'i shin wannan bala'i da za ki sa kanki ke kuma ba a san ina za ki tafiya ba yana yiwa al'amari ya ƙare maki da karuwanci ko lalacewa iya su lalace ke ki lalace kuma aure ya gama wacewa shi wannan bala'i da za ki shiga ciki addini shi ne ya fi ƙarya da ke ƙarya sai a ce wannan ƙarya ta fi sauƙi a kan bala'i da za ki shiga ciki addini ya'yan a watsar da su su koma kawan marayu sai addinin musulunci ya ce wannan a faɗi irin wannan wajen yaƙi ne alhabu khud'a ko khid'a ko khad'a dukkansu ya halitta a doga da riwaya ɗan yaudara ne yaƙi shi ma a nan an ce mu mutum yana iya yi ya faɗi abin da ba shi ba ne ya ce gabas za shi shi kuma yamma ya yi saboda in makiya suka san inda ka fuskanta sun san ta inda za su fito makuskarar da ku to a nan irin wannan wurare an so a yi akwai lokacin da zai zamo ya halitta ne kai ya halitta in ya zama na wannan abin da za ka faɗa zai iya sa ka cikin matsaci wanda ya halitta kai ɗin amma kuma in ka faɗe shi ɗin yana yiwa wata cutarwa ta same ka amma ba mai yawa ba to a wannan lokaci ya halitta kana iya kai to lokacin da zai zama kuma an samu ɗaya daga cikin wannan sanadiyan to amma kuma kana iya ɗauka rishin yin ƙarya to wannan makaruhi ne ka yi wannan ƙarya to a ƙarshe dai in ba wannan ba wancan yin ƙarya haramun ne Allah ya tsine ba mai yin ƙarya idan haddasa kadaba ɗaya daga cikinsu shi wa idan ahada gadar in aka yi yarjejeniya da shi aka aji alkawari wani lokaci aka sa hannu to sai ya yi yaudara annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai saba alkawari in aka yi yardidiniya ko da tsakanin shi da kafirai ne Allah maɗaukakin sarki ya ce fa'atimmu ilaihim ahadahum ila muddatihim inna Allah yuhibbul muttaqin ko annabi da kai da sahabbai in ya zama akwai alkawari tsakaninku da mushrikai to ku cika masu alkawarin su in ya zama akwai yardejeniya tsakaninka da su kai nufin watsar da wannan yardejeniyar Allah ya ce فسألت تسأل فانظر إليهم على سواء إن الله يحب المساكنين كبر ويرضى ورزقا كافرين تولي وليك مسلمين أذو أن يرتدي يا kawai sai a ji ka gama warware wannan wannan alama ce ta munafiki annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sahabi shi wanda suka haɗu da shi da baban shi ko huzaifa kafirai suka gashi suka ce ina za ku wajen muhammad za ku tafi ko don ku dawo ku yaƙe mu suka ce tabbas suka ce to kun shigo hannu ko mu kashe ku ko kuma mu alƙawarin in kuka je tare da annabi ba za ku yaƙe mu tare da shi ba suka ce min yarda ba za mu yaƙe ku tare da annabi ba aka zo aka faɗa ma annabi to ga alƙawari wanda muka ɗauko ma wannan kafirai cewa ba za mu yaƙi tare da kai ba kishiyarsu annabi mai yayi bai ce wannan kafire ne ba ƙale su annabi ya ce nafi lahum wa nasta'inullah alaihim za mu cika musu alkawarinsu ku tafi ka ku yaƙi tare da mu mu wannan ɗan kafa wadda za ku bari ko ku biyun nan ba ku yaƙi ba za mu nemi taimakon Allah ya ba mu jin nasara a kansu to yanzu kana gani yaudara ta yi yawa za a zo a yi yarjejeniya in wajen kasuwancin ne ka sai da mana abu kaza na sai da maka can sai ka ji yayi wani abun na daban in alkawari ne za ka riƙe amana zan riƙe sai zama can ka ji yayi wani abu mafiya yawa wajen ayyuka da kake ga ana zuwa a ce sa'an alkawari da ake ce maka za ka yi kaza za ka bi kaza za ka bi ka'ida kaza za ka zo lokaci kaza ka ce e na yarda sai ka zo ka sa hannu sai a zo ka aga kana tashi lokacin tashi bai yi ba sai aga kana ɗaukar abin da ba naka ba sai aga kana wani abin da ba shi ba ne dukkan wannan yana daga cikin alama ta munafici saboda alkawari akan yardidiniya akai da kai ka zo ka warware wannan yardidiniya ɗaya ne daga cikin ɗabi'u kuma na munafikai sai ya saba wannan alkawarin alkawari ko wani iri ne tsakaninka da Allah ka ɗauko alkawari za ka bi Allah maɗaukakin sarki za ka yi abinda Allah ya umarce ka da shi sai ya zama da ka zo ka warware wannan alkawari lokacin da kace la ilaha illallah ka ce ba abun bauta da cancanta sai Allah sai a tarda ka kana kiran wani Allah sai a tarda ka kana dogaro kan wani Allah sai a tarda ka kana warware abin da kace la ilaha illallah wannan wannan saba ma alkawari ne wanda ka dauko tsakaninka da Allah tsakaninka da dan adam sai ka ce zan zo a yi ta jira a gashiru sai ka ce zan maido in bashi ne ka ansa ko kudin wani ka ansa ko wani wani kudi ya shige ka tsakaninka da wani a zo a yi ta jira lokacin da aka ɗauki alkawari shiru ake ji wani lokacin ka jinkirtar da alkawarin daga lokacin da aka yi shi in alkawari ne za mu haɗu lokacin da aka yanke in wata abuwa kake mai nisa sai ka bari lokacin ya yi daidai sannan ka taso kai da kanka ka san ba za ka iya kawowa ba sai ka saba alkawari amma in sha'anin kuɗi ne daman in ka riga ka ba da kudin ka yanzu ga mutane sai kaɗan daga cikin su kamar ka zuwa rijiya ne da sunan bashi zai zo ya ansa amma ya maido kuma yana asara ji yake kamar shi kanshi kudin shi ne yake son zai ɗauka ya bada mutane ba su da alkawari ba su da cika alkawari lokaci ba dan ya kure mamu ba akwai wani mutum zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya ranta ma wani mutum kudi sun kai miliyon ɗari a yanzu aka ce ba shi wanda za a ba ɗin kawo shaidu ya ce Allah ne shaidu ya ce na faɗa ka ji amana lokacin ba da kuɗi da ya yi ya zo mutanen da ke kan teku ne bakin teku ya zo wajen jiragen ruwa wanda suka zo yana son ya aika ya zo bakin teku yana son ya aika da kuɗin nan zuwa ga mai su saboda ranar da aka yi alkawari ce ya zo ya tarda bai tarda kowa ba ba abin hawa wanda zai kai mashi wannan abin da yake so wannan miliyon ɗari haka ya buɗe wani itce ya zuba su a ciki ya matsa bakin abin ya rufe ya aza su a wannan teku ya ce allah kai nasa ka zamo shaida tsakani kai nasa ka amince in ba ni nan ka biya don haka ka isar da wannan sako game shi ya aza miliyon ɗari a kan ruwa wannan bawan Allah ya zo yana jiran ya maido mashi kudin shi saboda ranar da aka yi alkawari ne ya gaba komai ya gaji da jira sai ya ci ya ga ice ruwa na ɗaukar shi ya ce bari wannan zan yi makamashin wuta da shi da ya ɗauki wannan ice ya je gida sai ya tarda kudin shi cikin wannan iccen kudi ba abin mamaki shi ne da ya ƙara haɗuwa da shi sai ya ɗauki wannan kudi ya maida mashi su saboda hanyar da ya bi wajen ba da wannan kuɗi ba hanya ce ta ɗabi'a ba hanya ce wadda kuɗin suna iya salwanta don ba wani ne kamawa ba ga ice ya zuba su ya tura da su a lokacin da ya ce ga kuɗinka ya ce ba ka turo da kuɗi ba a cikin ice yace ai sun zo mu da kuma na dauka ji amana tasa ya tura wannan kuɗi masu yawa a cikin haɗari saboda me don kai ya saba ma alkawari don Allah a yanzu miliyan goma ko kwana goma ka ƙara shi ne mutum shi ke mai da ɗan adam mutum saba alkawari yana sa a sa mutum jerin munafukai saba alkawari abu ne wanda bai da kyau wa idza khasaba fajar in ya zama da tsakaniya jayayya ko ta kudi ko ta wani abu ta hada ka da shi to sai yayi lalacin da mutane za su ga cewa abinda yayin nan gaskiya bai kamata a ce dan abin nan da ya faru ya yi wannan rishin mutuncin ba iza khasa ba fajar in yi kusuma ko da jayayya yake yi sai ya yi fajirci wannan kuma yanzu hamma da bai bai bari ba daga ina son in bayyana ra'ayinka cewa ba ra'ayi ne mai kyau ba me ya kawo sai na zage ka me ya kawo sai na ci maka mutunci ina iya bayanan gaskiya ba tare da na zage ka ba tare da na ci maka mutunci ba al-fujur fil khusuma dabi'a ce ta dabi'u na munafikai mutum wanda yake ba munafiki ba yana iya isar da sakon shi ba sai ya zage ka ba to suna ɗin ba kama bace kurum koyi da annabi wajen ɗabi'un shi wanda annabi ya ce ba wani abu aka turo ni da shi ba sai in ciki ɗabi'u masu kyau to amma ka zo ka yi irin kamata annabi in an kalle ka wajen kaya da shakali amma in aka zo ɗabi'u irin na annabi sai a same ka kafi kowa lalacewa a wannan ɓangaren to haƙiƙa wannan kuskure ne wajen riƙe menene sunnata annabi annabi ya lissafa lalaci wajen an yi ɗan abu kaɗan alama ce ta munafiki to don haka in kana so ka bayyana gaskiya bayyana gaskiya kake yi ba sai ka ci wani mutunci ba ba sai ka ci zarafin wani ba alhujuru fil husuma min alamatil munafiqin a wannan ruwa riwaya sai ya ce ayatul munafiki salafun ayoyi na munafikai guda uku ne to a can an ce hudu kowa ya san uku daban suke da hudu in aka ƙara wasu riwayoyi wanda suke ƙari sai ka ji ɗabi'un ma sun kai guda biyar shin uku ne ko hudu ne ko biyar ne malamai sai suka nemo ƙaƙa aka yi aka samu saɓanin wannan riwayoyi suka ce annabi ya faɗi uku kamun Allah ya sanar da shi sauran da Allah ya sanar da shi sauran kuma sai ya faɗi sauran saboda in kuka kalli riwaya ta ƙarshe za ku ga an ce min alamatil munafiqin min wannan tufidin tab'ir wasu daga cikin alamomi na munafikai sai aka faɗi idza haddatha kadaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana hatta wannan biyar din wanda hadisi yazo da su in kuka kalli dabi'u na mutane ba su kadi da munafici ba ka zo ka nuna ma mutum kana tare da shi ba ka tare da shi munafici ba munafici ne ka zo ma mutum da wata fuska cikin zuciyarka akwai wani abu munafici yanzu mafiya yawan mutane ba haka suke kan ka samu mutum wanda yake zaune da kai dan Allah wahala ke gare shi dukkan musa da zaka zauna sai ka dace abinda fuskar shi ke nuna wa daban abinda zuciyar shi ta kunsa daban irin wannan ne abin da ba za ka samu kan da akwai mutumin da annabi ya ce mashi ya ce a kashe shi in an gashi sai ga shi tare da Uthman ibn Affan annabi ya ce duk inda aka same shi a kashe shi ga shi gaban annabi amma ya zo tare da Uthman Uthman ya ce kawo hannunka annabi ya sa hannunka cikin hannun shi a matsayin ya maka mubaya annabi ya kama hannun shi bai mika hannun shi ba aka ƙara Uthman ya ce annabi ka ba shi hannu ya maka mubaya a da annabi ya ce duk inda aka same shi a kashe shi annabi ya kama hannun shi sai ga na uku sai annabi ya ɗauki hannun shi yasa cikin hannun shi ya riga kenan ya zama musulmi ya riga annabi ya karɓi wazarin shi sai annabi ya ce ba na ce maku duk inda kuka same shi ba ku kashe shi suka ce to annabi me yasa ko da wuce ya ido ka dan nuna mamu alama kawai filla kanshi annabi ya ce ina ma kana li nabiyyin an takuna lahu kha'inatul a'yun bayyuwa ga annabi ya zamo yana yaudara ko da ta kyafta ba ido ce to balle ya zo maka da wata fuska zuciya shi ta kunshi wani abu daban wanda ba shi bane kenan wannan duka alamomi ne na marafikai kuma za ka so ka tame su tare da mutane kenan wannan ababe wanda aka ambata ba su ne alamomi na munafikai kadai a'a akwai alamomi daban-daban an faɗi wannan ne kanan kaɗan daga cikinsu sai idan tumina khana in akai ba shi amana sai ya yi mana lokaci ya ƙare kenan ba mu sun makara dawowa wajen hadithin amma amana ya kamata a ce an yi bayani kanta sati mai zuwa in Allah ya yi za mu yi bayani akan idha tumina khana za mu yi bayani akan amana sai mu shiga hadisi na gaba in Allah ya kai mu da ran da lafiya ana za mu dakatawa inda suka أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك wayyaku in Allah ya sa akwai tambaya in mun sani sai mu karba in ba sani ba sai a bada lokaci wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wayyaku cikin wanga yanayi da muke aikin hajji ana biyan kuɗi wanda suke da yawa wanda ke da jari na miliyon biyar hajji ta zama wajibi gare shi nawa ake zubawa wajen hajji wanda ke da miliyon jari na miliyon biyar hajji ta zama wajibi kan shi don wanda ke da jari na wannan miliyoyi miliyon biyu za ta iya tahiyyar mai da kasuwanci shi don haka hajji ta zama wajibi gare shi da yawa daga cikin mutane suna iya zuwa su yi hajji san kuɗi ke hana su zuwa to wannan shi ma ba ƙaramin mugun abu ne ba allah da ya ambata hajji ƙin yin hajji ga mutumin da yake da hali Allah ce mashi kufr walillahi ala nasi hajjul baiti ko hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila sai Allah ce man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin kinan hajji wajibi ce akan mutane ga mai iko wanda kuma ya kafirce ma Allah Allah ya bashi wadatar da zai iya yi hajji ki